وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آية متقانة tana bayanin cewa wa bashiril mukhbitina ya annabin Allah ka yi albishir ga mukhbiti mukhbiti wane ne mukhbiti al-mukhbitu huwa al-khadi'u li rabbih al-mustaslimu li amrihi aw al-khadi'u li rabbih al-mustaslimu li amrihi al-mutawadi'u li ibadihi shine mukhbiti wanda ya zama alkhazi'u lillahi mai kaskantar da kai ga Allah almustaslimu li amrillahi wanda ya sallama wa lamarin Allah duk yanda yayi da shi daidai mukhbiti kenan sifar ta uku kuma almutawazi'u li ibadillahi shi da bayin Allah kansa ƙasa ƙasa yake komin abin da Allah ya bashi amma yana dawowa daidai da kowa ya ga kowa ma bai fi shi bai fi kowa ba ma kowa ma ya ga kamar ya fi shi muku bai fi kenan to amma wannan sifarsa ce wadda ba lalle da ka gan shi ka gane shi ne ba amma yanzu wannan ayar da aka ja Allah ya bayyana siffofi guda hudu ya ce ita ce siffar mukhbiti wadda za a gan shi a gane shi da ita ita allazina idza zukira Allah mukhbitai sune wanda an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu ta raurawa sai zukatansu ta ji tsoro sifarsu ta ɗaya kenan da an ambaci Allah sai zuciyarsu ta raurawa sai tsoro da firgici ya kama su to amma a wata aya kuma Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah nan an ce idan an ambaci Allah ko su suka ambata ko aka ambata musu Allah sai zuciyarsu ta hau tsoro da raurawa amma a can wannan ayar da na ja ta ƙarshe ita kuma ta nuna bayan Allah muminai idan an ambaci Allah ko an ambata musu Allah ko su suka ambata zuciyarsu na nutsuwa to da nutsuwa da tsoro ko kishiyoyin juna ne to a can an ce a nan an ce zuciyar na tsoro in an ambaci Allah a can an ce zuciyarsu na nutsuwa in an ambaci Allah ya abin yake eh yana daga cikin wasu abubuwa waɗanda kishiyoyin juna ne ba sa iya haɗuwa sai a wurin Allah in ba a nan ba ba sa haɗuwa yanzu duk wanda kake jin tsoronsa to gudu za ka yi daga wurinsa ba ka da nutsuwa kenan a wurinsa shi za ka ji tsoronsa ko to shi Allah abin ba haka bane shi da tsoron da nutsuwa haɗuwa suke lokaci ɗaya wasu sun ba wa waɗannan ayoyin tafsirai mabambanta cewa wani lokaci ne na ambaci Allah sai zuciyar ta kama tsoro wani lokaci kuma sai ta samu nutsuwa kaga idan lokaci ya bambanta kaga an rabawa abin aiki kenan an gane wannan ku zai iya yiwa abu ne mai sauki ko mutum ma wani lokaci wanda kake nutsuwa da shi wata nan sai ka ji tsoron sa to to wannan ba shi yafi ba a ce haka ba shi yafi ba a ce in an ambaci Allah a tare da nutsuwar da tsoron duk gaba ɗaya a lokaci ɗaya suke samun su ta yaya tsoron tsoron Allah yadda zai zama cewa su hangi irin yadda girmansa da buwayarsa yake abin tsoro ne a take kuma abin son su ne ba su da wanda suke so kamar shi yaya ba za ka a garin wanda kake so kamar Allah ba a wurin wanda kake so kamar Allah ba za ka samu nutsuwa ba ina za ka same ta to to za ka a take kuma sai su waiwayi zuciyarsu bangaren san Allahnsu da ya girmama a zuciyarsu sai su jikin samu nutsuwa da Allah a take to wannan kaga sai ya haɗu a wurin Allah ai annabi ya gaya mana yanda wannan yake haɗuwa a wani hadisin yace subhanak la manja wala manja malja minka illa ilaika Allah sarki ya tabbata gare ka ba wanda za a tsere ba wurin tsira sai wurinka kuma ba wajen sha sai wurinka idan an tashi tsoro tsoronka ake ji to kuma ba a iya samu kubuta daga tsoronka kuma sai wurinka an gane shi ne abin tsoron kuma shi ne mafakar a the same time lokaci ɗaya Allah ne abin tsoro to in kai tsoro kuma ina za ka ka fake shi ne kuma wurin fakewar kaga duk wannan guda biyu sun haɗa masa to haka ma bayan Allah lokacin da zuciyarsu ta ji tsoron Allah sai su tage daga barin saban Allah sai kuma san mayan sansa da kallon girmansa ya kama su sai su ji daɗi sai kuma su samu nutsuwa eh to kaji siffar su ta ɗaya kenan wasabirina ala ma asabahu Allah ya ce muku biki su ne masu haƙuri a bisa duk abin da ya same su ya fa kamata ka ɗauki abin kirga kana kirgawa kuma in ka kirga ka ɗauki hoton siffar ka ɗauki hoton halin da kake fili ka ga kai ne a cikin hudun da za a faɗa wanne ka cika wanne ka rasa an gane a cikin abin da za a faɗa na siffofin mukhbitai da Allah yake cewa ai musu albishir ku duba albishir din ma buɗaɗɗen cek Allah ya sa musu ana cewa an maka albishir da lada kaza an yi albishir shi kawai aka yi bashirin mukumitina ba a faɗi abin da aka yi albishir ɗin ba a buɗe yake tek ɗin sai alherin da suka haɗu da shi kawai to ka duba ka gani kaga dai yanzu mukumiti dubi kanka ka gani in an ambaci Allah zuciyarka na raurawa in an ambaci Allah kana jin kauna ta kama ka ta Allah in ba ka ba ɗau hanya ɗaya kenan wasabiri na alama asabahu yace kuma su ne waɗanda suke haƙuri a bisa duk abin da Allah ya sa ya jarrabe su da shi za ka haƙura yaya kake da wannan yaya eh lalle wannan mutum a duba da kyau ɗaya kenan na biyu kenan idan an taɓa ka kana firgita ka razana ka faɗi a nan wanda yake na Allah mukhbiti in an taɓa shi ba zai razana ba ba zai firgita ba me yasa saboda duk wanda yake firgici to bai yadda bai samu aminci kakkarfa na cewa akwai wani abu mai taimakonsa a bayansa ba yanzu kai kaga an taho da hari waɗanda suke maharan duk abin da yake hannunsu daga lauje sai fatanya sai kaza sun taho baka da komai a hannunka amma kana da rundunoni masu bindiga a bayanka za ka ji tsoro ba mai bindiga cikin ta gara inda mai bindiga ta kace wata ko ya ta kurkure ya harbe ka koda kai kana masu bindiga to duk ba mai bindiga sun taho kana zaune kana kallon taho wasu zaka razana kaina da masu bindigogi a bayan ka saboda me saboda kana da amincin akwai karfi da zai iya rusa waɗancan to duk mai haƙuri a kan duk wanda wani abu ya same shi ya san yana da Allah a bayansa ya zai firgita in dai da gaske ne to zai haƙura da abin da duk Allah ya jarrabe shi saboda ba zai firgita ba dan ya san akwai wani ƙarfi a bayansa wanda ya fi ƙarfin duk abin da zai doso shi gaba ɗaya to asabiruna ala yaya kake da wannan wal muqimi sala wal muqimi sala da Allah sai abin babu shi ya tafiyarsa to kai ma ka zama cewa kana tsaye da sallah tsaye da sallah ta zama cewa ko me kake ciki da ka ce Allahu akbar ya tafi ya zama Allah ya mamaye zuciyarka ka fada baka fito da komai ban kashi ka sallah kaji nawa kenan sifa ta uku sai yace wa mimma razaqnahum yunfiquna sai kuma suka san mai masu ciyawa daga abin da muka azurta su sifa ta hudu kenan ciyawa ba daga ajihun su ba fa duk bawa na Allah baya ganin yana daukar wani abu nasa yana bayarwa Allah a yana daukar abin Allah yana mayowa ga Allah wanda yake kallon yana ɗauko wani abu nasa sai ya hango zai ƙare amma na Allah kake ɗaukowa ka san ma inda kuma ya faɗo ma inda lahi baƙin duk mai kallon cewa abin da duk kake bayarwa na Allah kake bayarwa daga taska Allah kake ɗaukowa da ya baka to ba za ka karanta ba domin ka san ita taska ba ta ƙarewa ta ta amma in kana hango daga akawun daga ajihu sai ka ga babu amma na ajihunka sai ya ƙare sai wanda ya saka a ajihun ɗazu yanzu sai ya sake su ko maka su an gane to mai kallon abu daga Allah yake baya daina ba da shi domin ya san Allah ba zai fasa ba shi ba dan taska Allah ba za ta kare ba haka wannan ita ce shiko na hudu na siffofi na masu ainihin mukhbitai waɗanda Allah ya sifanta su da su ne mukhbitai to kaga anan ya kamata tun yanzu ko da yake a ƙarshen karatu ina da wata 'yan nasiha da zan mana bari in bar ta yanzu mu je malam والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صواف إذا وجبت فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون an dawo magana akan dai abubuwa na yanka waɗanda ake yankewa ko na hadaya ko kuma abin layya Allah ce wal buduna kaga wato dabbobi raƙuma masu ƙiba wasu sun ce buduna shanu sun shiga wasu sun ce buduna na raƙuma kadai ake nufi kaga dabbobi na yanka raƙuma ja'alnaha lakum min sha'airillahi mun sanya su gare ku suna cikin sha'irun layi suna daga cikin alamomi na ibada lakum fiha khairun kuma akwai alkhairin ku a cikin su kuna da alheri a gare su a duniya na ku sha ku sha nonan su ku shi ku ci din su kuma ku hau su kuma ku lafta musu kaya wannan amfani ne na raƙuma a duniya akwai kuma alheri a gare ku a wajen Allah in kuka soke su dan Allah shi ma wannan alheri ne da yana nan yana jiran ku a wajen Allah to ashe lakum fiha khairun fadin Allah cewa lakum fiha khairun akwai alheri a cikin su yanzu da dan kasuwa wanda ka yadda da shi abokinka amininka da ba zai maka algus ba sai ya ce maka ai akwai alheri a cikin wata harka yaya ba sai tahowa ba to anan Allah ne yake cewa akwai alheri a cikin yanka saboda Allah to kai ka san Allah na faɗaitarwa ne kenan ka faɗo ka yi dan Allah ka yanka dan Allah lahum fiha khair idan mutum dan uwanka ya ce akwai alheri a cikin abu ka tafi Allah kuma ya ce akwai alheri fa ai sai tafiya gaba daya Allah ce fazkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan waɗannan raƙuna alaiha akan su sawa lokacin da za ku soke su suna tsaye da ƙawawa uku a daure wannan ya aya ta nuna kenan raƙumi shi yana tsaye ake soke shi kuma tsayen ma ana ɗaura ƙahuwa uku sai ya zama kan guda ɗaya uku gaba ɗaya da kuma guda ɗaya to haka ake soke shi yace ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku soke shi din fa iza wajabat junubuha idan kuma sasannin jikin raƙuman ya kai ƙasa rai ya fita fakulu minha sai ku ci daga wannan raƙumin to kulu minha umarni ne daga Allah to anan ne kake ganin malaman usulul fiqh suke cewa umarni na Allah yana fita daga ainihin haƙiƙanin haƙi zuwa wato mataki kusan 21 akwai inda yake zama wajibi wajibi in Allah ya ce ayi wajibi ne ayi mana to akwai inda kuma Allah ya ce ayi amma ba wajibi bane ba sai a ce an so dai ayi kamar nan din kenan tunda Allah ke fakulu mina da duk wanda ya so kira kuma sai ya ci tunda ta umarni ne to a amru nadabi ne wannan an so in kun soke layyaku ku ci daga wannan abin layya kamar yadda muka faɗa a baya annabi sallallahu alaihi wasallama raƙumi ɗari ya koro ya soke tisa'in da uku ko da shida da kansa aliyu dan abi ɗalib ya ƙara da sauran amma dukkanin sai da ce a yayyanko wani abu daga ciki a dafa shi ya ci fakulu minha sallallahu alaihi wasallam ya tabbaka fakulu minha ana san shi ma mai layya in ka ci kakkace wani ya an yanka a bawa yara a'a ka fara ci fakulu minha sannan in kuka ci wa atimul qani'a wal mu'tar kuma sannan bayan kun ci ku bawa alqani'a mawadacin zuci wanda ba a gane yana da bukata ba amma yana da bukata shine qani'u wal mutar da wanda ma ya bayyana bukatar sa ajiyi ya tambaya ku bashi daga wannan abin da kuka yanka na layya an gane to yanzu nan zaka ba kani'a in kai a yanzu a wannan wa- waye kani'a din shine sai ka duba gidaje ka kake ganin sun yanka eh ko sun yanka din wata su ashirin ne a gidan amma ɗaya Allah ya tsare musu suka suka yanka kaga ba ta isa ba to kani'u ne wannan kaga ba rasawa ya gaba ɗaya ba eh to to amma dai ka bashi ko kuma ma ba a yankan ba amma bai zo ya tambaya ba kani'u kenan mu'tar kuma wanda ma za ka ganshi yana kofar gida ko bai tambaya ba gashi nan amma kai ka san dai neman yake sai a bashi kazalika kamar yadda muka muka muka bayyana muku waɗannan abubuwa muka hore muku su haka nan sakarnaha muka hore muku ita wannan raƙumin ƙato da shi in ya sa wuyansa ya matse ka ka tafi lahira kenan amma ba zai haka ba saboda Allah ya hore shi sakarnaha lakum mun hore muku ita gare ku ku ku- ku soke ta in ba dan haka ba za ku iya ba me yasa Allah ya hore yace la'allakum tashkurun dan ku yi godiya ga wanda ya- bai hore wannan shine Allah Mm.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم Mm.
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم Mm.
وبشر المحسنين lokacin da ya zama su jahiliya can tunda kashin ana aikin haji tun a lokacin jahiliya suna zuwa su yi aikin haji amma aikin hajin su wani iri kamar yadda muka ji labbaikan nasu ma wani iri ce haka aikin hajin nasu yake idan suka yi aikin haji su ma suna yanka amma su in suka yi yankan wai sai su shashafa jikinsu da jinin saboda Allah ya gani sun yi an gane ko kuma su ɗaya jinin su je su shashafa jikin Ka'aba ga a ɗakin Allah ɗin saboda shi ma dai ya ga gashi a ɗakin sa ma gashi nan sun yi Allah ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha a'a ai jinin da kuka yanka abinda kuka yanka na dabba din jinin sa ba shi yake samun Allah ba wala dima'u naman naman ba shi yake samun Allah ba naman Allah yake nufi da yankan ku ba wala dima'uha jinin ma ba abinda Allah zai da jinin jinin ku ba shi yake Allah yake kallo ba me Allah yake kallo Allah ce lakin sai dai cewa yana luhu taqwa minkum sai dai yana ganin tsarkin zuciyarku da yasa kuka yanka wannan shine abin da Allah yake kallo yake tsinkaye da shi yayi umarni kun bi wannan shine abin da Allah yake kallo kadai a cikin yanka da ka kai ma abin da ya kamata kai yankan dan shi kenan dan Allah din kawai ba dan jin naman ba an gane haka kazal walakin yanaluhu taqwa minkum kazalika kamar yadda aka bayyana muku haka to sakhara halakum Allah ya sauwake muku ya hore muku abin yankan nan da ku yanka shi litu kabirullah dan ku girmama Allah alama hadakum a bisa abin da ya shigar da ku zuwa ma'alimi dinihi alamomi na addinin Allah duk waɗannan su yanka su menene duk sunan su alamomi na addinin Allah to ku girmama su lokacin da za ku yi su ku girmama Allah lokacin da za ku yi su dukkan ayyukan haji gaba ɗaya sunan su ma'alimin dini alamomi ne na addini kawai ana so an ce kai a ga kayin kuma yadda aka ce a yin haka kai an gane da haka masu zuwa su ce jifa ba za su je ba sai ko sa yanka kawai to to yankan ake so kai duka ai sai larura ce za ta sa kai haka in larura ta sa haka sai kai amma in ba haka ba so ake kayi da kanka so ake kayi mala in dai zaka iya kayi dan ma'alimu dini ne abin da ya kawo ka kenan amma wani lokaci isa ce kawai da jin daɗi da ba za a je a yi gogayya a yi wahala ba a tafi da ƙafa a dawo da ƙafa sai kawai a ce shi ke tun da kuɗin yankan to to kuɗin Allah za ka nuna kuɗin Allah shi ne fa Eh, to ka gani ai sai ka yi abin da aka ce ka yi shi kenan inda ka gaza kuma wannan ya san ka gaza ba shi kenan ba haka nan Allah ya ce dan dan ya shirye da ku zuwa ma'alimi dinihi wa bashirul muhsinina ya annabin Allah yi wa masu wato ihsani albishir kaji ko tun wata can an ce wa bashirul mukhlisina nan kuma an ce wa bashirul muhsinina to a ci- da Allah ya ce ai albishir ga mukhbiti sai ya faɗi suwaye mukhbatai din amma nan wa bashirul muhsinina ai albishir ga dukkan mai ihsani Allah bai faɗi suwaye masu ihsanin ba sai ya wuce da wani magana daban an gane ihsani ɗaya daga cikin wato rukunai ne na addinin musulunci na wasu abubuwa kai na addinin musulunci waɗanda suke maratib akwai musulunci islam akwai iman akwai ihsan shine shine martaba ta ƙarshe a addinin musulunci musulunci yana da rukunai guda biyar ɗaya in babu ya faɗi baka yi imani da shi ba ka zama kafiri na ɗaya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaji ɗaya sai tsaye da sallah sai ba da zakka sai azumi sai hajji waɗannan ana kiransu rukunan musulunci su guda biyar ne to shi imani fa shi kuma imani rukunansa shi kuma shida ne wanda duk bai cika ba shi kuma imaninsa musulmi ne amma ba mumini ba idan baka cika ba ka yi imani din da su amma baka hau kai ka- a aikata ba to ka sunanka musulmi ba mumini ba kana son gidan baka da nan gidan ba na ɗaya shine me an tumina billahi imani da Allah da ya sake dawowa a nan sai imani da mala'iku cewa kai imani Allah yana da mala'iku da ba wanda ya san rundunar mala'iku yawansu da adadinsu da girmansu da halittar su sai shi imani da littattafan Allah ka san Allah banda Qur'ani yana da wasu littattafan ka hada gaba ɗaya ka imani da su imani da annabawan Allah kai imani da su nawa kenan ba hudu ba sai imani da ranar lahira biyar na shidan shine kai imani da kaddara Allah sai ma daɗi ko bata ma daɗi ba shine mai ita ba mai ita ba shi ba ba mai kaddara maka wahala sai Allah ba mai kaddara maka daɗi sai Allah imani da wannan yana daga cikin rukunai na imani to wannan sune rukunan imani to shi isa ne nawa ne rukunansa ai mun tawo daga can ne dan mu zo nan an gane mun ji wancan guda biyar mun ji wannan guda shida shi ihsani rukunansa guda nawa ne rukunansa rukuninsa ɗaya ne tak haka annabi ya faɗa sai dai a cikin rukunin kuma akwai martaba guda biyu akwai a'ala akwai ta ƙasarsa rukunin ihsani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah sanda kake bautar ka ga ba shamaki tsakaninka da Allah ga ka ga shi wannan shine martaba ta ƙarshe a insani mushahada kenan yaya ake bawa ya ga gashi ga Allah bayan Allah ba a ganin sa amma an annabi yace kai kamar ga ka kana ganin sa ne bawa ya cika a zuciyarsa da kallon cewa dama can a imani kai ka yarda Allah yana ganin ka ai don da yake bai dama Allah na ganin sa bai babu imanin ya bare to to kai ma wannan ganin sai ka ga a- ai gashi nan ma yana ganin na kai shu'uri a cikin zuciyarka da cikin hankalinka da cikin tunaninka cewa Allah gashi a gaban ka kai tsaye to i- idan bawa ya ji haka me zai yi? me zai faru wannan halin da zai faru to shi ake nema ya samu gabawa a cikin nan yanzu ka kaddara cewa ba Allah ba a ce wani ne ya sa ka aiki shugaban ƙasa ne ya sa ka aiki kuma a gabansa kake aiki yaya nutsuwa da yin sa yadda ya kamata eh ba kamar ba aya nan in ka ga in baya nan fa sai ka yi shi haka haka haka haka haka amma gashi yana kallon ka kuma haka kake yi to shugaban ƙasa kenan da ko yana ganin ka ka iya masa almundahana ma yana ganin ma sai a masa almundahana to Allah ka ga gashi yana ganin ka ya za ka yi wannan abin ai za ka yi shi da a tabi wujuhi mafi cikin fuska haka za ka yi shi to shi sa aka ce ka kalli Allah yana ganin kana ganin Allah gashi to wannan shine matsayi na farko a isani to idan ka kasa samun haka fa ba kowa ne yake iya hawa kan wannan kujerar ba ya kalli kawai ga Allah yana kallonsa sai sun kuyowa an gane sai sun kuya sai ban girma sai tafiya yadda ake so saboda kana kallon gashi gashi to idan baka samu wannan martaba ba Allah ya ce to fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka idan kai baka samu wannan mukallan ba to ka kaddara shi Allah yana ganin ka kai iqali ka samu wani yaqini lokacin da kake ibada cewa an zira ma ido ana ganin ka wannan ma cewa ga wanda ya ka aiki yana kallon ka martaba ce ta biyu A'a kai kake kallon wanda ya sa ka aikin gashi, yi kuma kana kallon sa. Ai za ka yi abun fiye da ma wanda za ka ga yana kallon ka. To martaba ta biyu shine bawa ya kalli cewa aikin da yake yi akan idan Allah yake yana kallon sa. to wannan shine martaba ta biyu ta ihsani to kun ji rukunan ihsani rukunin ihsani ɗaya ne amma martaba sa biyu ce to meye sakamako sakamakon musulmi wanda ya mutu da musulunci ne sakamakonsa tunda a wanda ake kira musulmi tsura wanda bai kai martabar mumini ba shine yayi imani da Allah gaya ya hada wadannan rukunan guda biyar amma duk kashashaba da katobara ba wanda baya yi abinda Allah ya hana yana yi wanda ba na kafirci ba yana sabansa yanda yake so amma yana nan da imaninsa da Allah da kaza da kaza da kaza wannan ba za ka kafirta shi ba ka isa ba kai ma kana yaba masa kafirci zai dawo kanka in dai da wannan imanin shi shi sa ake tsoratar da mutane masu kafirta mutane kai tsaye ba tare da tabbatar da wannan aikin ya cancanci a kafirtar ba shine gabar to idan ya zama cewa ya mutu da wannan sigar Allah bai gafarta masa ba to idan ya shiga wuta shi musulmi sakamakonsa sai ya shiga aljanna ko da a hakan yake amma sai ya yi zaman wuta na wucin gadi in Allah bai gafarta masa ba an gane to kaga sakamakonsa kenan sakamakon musulmi tsura ya shiga aljanna bayan ya wahala to mumini fa sabanin mumini shine tsayawa kan dokokin Allah ne takatsantsan amma bai kai matsayin wancan muhusini ba shi in ya mutu ba zai shiga ba Allah zai yafe masa dan za ka sami mumini yana yawan istighfari to da ya mutu ba tare da wahala ba zai tafiya sa cikin aljanna sakamakon mumini kenan to shi muhusini ba tunda yana gaba da wannan shi ina za shi shi kuma yana tare da mumini abokan juna ne sai dai ya ɗara mumini martaba a aljanna ya ƙara mumini mana i hal jaza'ul ihsanu haka Allah ya ce na gaske da shi zai sa ba zai barka ba yana tare da kai wajen taimakon ka wajen ingije maka abubuwa inna Allah haƙiƙa ubangiji la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah baya son dukkan bawa mai yawan ha'inci wanda yake mai kafircewa Allah ko kafirci wanda yake na gaske shine rashin imanin da Allah kenan ko ko kafirci na butulci Allah baya san butulu eh akwai akwai akwai kufuru nan kufurun ni'imati bawa wanda yake butulcewa ni'imar Allah shi ma wannan ba abin so bane ba to Allah baya san bawa wanda yake mai yawan kafi yawan ha'inci baya san kuma bawa wanda yake kafuri mai yawan kafirci cewar Allah da yake yi na wasu da wasu da wasu mutane da wasu ba mana ba dan Allah na kare addininsa da wasu mutane ba akan wasu mutane me zai faru yace lahudi matsawami da an rushe ainihin sawami wuraren bauta na nasara wanda suke keɓanta suna halwa shine ake kira sawami bayan wannan wabi'un da an rushe wurare na bautar ainihin coci-coci kenan biyu wa salawatun da kuma wuraren ainihin bautar Yahudawa. To ai Allah ba ta yi innamal waɗannan ba, innamal mu'minuna in dai an faɗi cikin imani to ku ikhwatun ne ko ɗan waye kake. Fa aslihu bayna akhawaykum. To dan haka lalle ƴan uwa mu tsaya abin da yake tsara mu a gaba tahqiqi ne na waɗanda da muna da ƴan rahoto akwai su kuma kuma wataƙila abin ne bai sanu ba akwai waɗanda suke wajen musulunci wanda ba musulmi ba wanda muke tare da su suna da bambancin ra'ayi su ma ba haɗa suke ba kana ganin su kamar a haɗa ne amma ba a haɗa suke ba kamar ƙur'ani ba mu labari to amma akan musulunci wallahi a haɗa suke akan musulunci kowa baya san musulunci kowa zai haɗu akan ya tada musulunci to mu me yasa ba za mu haɗu ba ko da ra'ayinmu a bambantan yake Allah ya taimake mu da to mu je mala الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض في الله يا بينا waɗanda zai taimaka ɗin muminan da ya ce yi alkawarin da zai taimaka su ne waɗanda in makkannahum fil ardi idan muka ba su nasara akan makiyansu muka ba su tabbaci a bayan ƙasa suka zama a makkane a nitse ga abin da za su yi aqamus salata za su tsaye da sallah domin ta zama wato tsari tsakaninsu da Allah kowane lokaci su ƙara ƙarfafa akan ƙarfinsu wa atau zakata za su ba da zakka za ka ji da yawa inda Allah ya ce a tsaye da sallah sai ka ji ya ce a ba da zakka to ma'amala sallah ma'amala ce tsakanin bawa da Allah zakka fa ma'amala ce tsakanin bawan Allah da bawan Allah to shi yasa suke haɗuwa guda biyu an gane kuma kowanne yana kan matsayi mafi tsoro ruwa wanda sai an dage ake yin sa sallah da kake ganin ta nan ba Allahu akbar kai ruku Allahu akbar ka dago sami Allahu liman hamidahu sujada Allahu akbar ba anan ainihin lubbin kwayar da ake nema kai sallar taka ba a'a a wurin kallon ka da so ake ka sadu da Allah fa to kuma ka sadu da Allah ba nutsuwa ba sanin ma ga ka a gaban Allah ai abun bai zama ya, ya ba da fa'idar da ake nema ba so ake bawa sanda yace Allahu akbar din ya ce Allahu akbar din zuciyarsa ma ta ce Allahu akbar bakinsa ya ce Allahu akbar zuciyarsa ta ce Allahu akbar jikinsa ya ce Allahu akbar an gane ta ina baki dai da ya ce Allahu akbar ga shi ya faɗa zuciya ta ina ne za ta ce Allahu akbar shine ta kalli Allah ya zama shine a zuciyarsa ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba tunda ka ce shine akbar to komai bai kai shi ba kenan to a da komai din mana ka bar shi a zuciyarka kaji wannan to zuci da baki kenan to jiki kuwa shi yasa ba a ce jiki ka yanda kake so ka murguda nan ko ka murguda nan sanda kace Allahu akbar aya tak kalli alqibla saboda kalli abu ɗaya shine Allah guda ɗaya jikin ma ya kalla haka shi yasa aka saita jikin ma shi ma ya kalli abu ɗaya shine alqibla to wannan shine to bawa kuma ya zama haka ya fara sallar haka ya gama idan ka kasa samun irin wannan nutsuwar da za ka yi ta kallon Allah a tsaye da ruku'u da sujada shedan zai zo kana yin haka ka jaraba ka gani komai yanda kake baka tunanin wani abu haka na na duniya ma ko ko wata matarka ko wani kantinka a sannan ba tunani kake ba amma da ka ce Allahu akbar sai shedan ya ce a'a ka manta da kamanta da kamanta da sai ta ingizo maka abubuwa waɗanda wai ya kamata da su ka kau da Allah a zuciyarka duk wani abin da da can kamanta da shi ma sai tuno maka to abin da ake yi yaƙi ake mashi ake ɗauka da shi sa kake ganin duk sanda za ka yi kabbara ka kuma cewa ne Allahu akbar ƙarya kake yi Allah ya fi wannan abin da kake faɗa kenan shedan kenan kake ƙaryatawa Allah dai shine akbar ka tafi ruku'u ya tace ma wannan waiwaiwaye ka ce Allahu akbar sami Allahu yana ji na Allah ina gode masa yana ji na ya kake kawo min wasa kai shi ka sake tafiya Allahu akbar Allahu akbar wannan kabarbarin da ake dusu tana maka da Allah ne ka watsar da abin da yake ba shi ba an gane to aqamu salata kenan waɗanda in muka ba su tamkini a ƙasa muka tabbatar da su a bayan ƙasa Allah ya ce za su tsaye da sallah za su ba da zakka ita kuma zakka abin da yasa ake raba ta ita kuma a cikin wato shaƙiƙin ɗan uwanka bayan mahaifa ai sai shaƙiƙin ka ko to to rai kuɗi uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da rai shaƙiƙai ne na ruhi uwa ɗaya uba ɗaya an gane yadda baka son shakikin ka wani abu ya same shi haka kudin ka kake tattalin su to shi yasa aka sa zakka a ga imanin ka a cikin abin da yake shakikin ka ka fitar ka bayar shi yasa ba kowa ne yake bayarwa ba daidai wanda suna jaraba wasu kuma a yi buri haka wasu kuma suna tsayawa su yi saboda Allah da suna yi har ma su kara in suka yi kokanto akan cewa zakkan nan anya ba dubu ɗari ba ne zan bayar wani abin ya ce a ai dubu ɗari da biyar ne sai su ba da dubu ɗari da ashirin ai wasu suna nan bayan Allah a kowane lokaci sai dai so ake wanda bai zama haka ba to ya zo ya zama haka din wannan abu na biyu kenan waɗanda aka tabbatar da ƙasa a bayan ƙasa suke wani hau wa amaru bil ma'rufi kuma suna horo da kyakkyawan aiki me kyakkyawan aiki shine duk abin da shari'a take so kuma al'ada ma yayi mata daidai amma shari'a ce a gabatarwa shine al ma'ruf abin da ake cewa ma'ruf shine duk abin da shari'a ta yaba to wannan ma'rufi ne to suna horo da shi to haka nan abin da ma ya zama al'ada ta yabe shi akwai abin da shari'a ba ta zarge shi ba amma al'ada ta zarge shi to shi ma wannan arabu da shi an gane baka ga ko a hadisi ba yanzu an ga mutum malamin hadisi ne wani ya taho zai karɓi hadisi sai ga yana cin abinci a tsaye yana sha a tsaye sai ce kai wannan ba ladabi a cikin sirarsa ba zan karɓi hadisin ba kaga al'ada ce wannan to amma dai gaskiya wannan kuma zai iya bayuwa zuwa al'adar mutan garin idan yin wannan ba mutunci bane to sai ya sai ya suka akan mutuncinsa amma in in garin dama da tsaya ke cin abincin ba fa da haka abin yake eh to ai kaga suke na wannan al'ada ba ta suka ba to wannan shi ne ko da yake shi bangaren sha a tsaye shi wannan shari'a tana da magana a kansa cewa ba a so mutum ya sha abu a tsaye ba sai dai a zaune akwai hadisai kamar da Imam Tirmidhi ya kawo hadisai wanda aka ce Annabi ya yi hani a sha abu a tsaye duk da kuma akwai hadisan da aka kawo cewa an samu Ali dan Abi Talib ya sha a tsaye to anan sai malamai suke cewa to menene waɗannan manufa da aka ce a'a abinda aka fi so kenan ka a sha a tsaye din ba wai wajibi bane ba haramun bane ba amma dai akwai abin da yake ma sukan lafiya a cikin sha a tsaye din wa nahu anil munkar kuma waɗannan bayi na Allah su ne masu hani da mummunan aiki to kaga an faɗi abubuwa guda hudu kenan siffa ta waɗanda duk Allah ya zaunar da su a kasa masu imani za a gansu da wannan halin suna ɗaya da sallah suna ainihin ba da zakka suna horo da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki duk al'ummar da aka ga tana wannan to ai mata albishir da samun nasara a cikin da duk ta dosa to idan kuma ba a al'umma bane ba a fardi ne ba sai aka same ka kana tsaye da sallar kai kana ba da zakkar kai kana horo da kyakkyawan aikin kai kana hari da mummunan aikin kai kai ma za ka samu tabbata in kuma tabbataccen ne kai za a kiyaye ma tabbatar ka in ka tafi haka za ta kiyawu to shi yasa kullun abin hangai shine idan Allah yana cewa wanda suka yi kaza wanda suka yi kaza kar ka kalli sai duk an faɗa zo an yi wannan abun a yi dai kai yi umarni a gidanka a yi wanda kake da iko da shi yi umarni ya yi to ku yi wannan kowa ya yi haka kowa ya yi haka shi kenan sai a samu wannan abin a cikin wannan ku da kuke haka ko da ba a same shi a gaba ɗaya ba Allah ce muke mu Allah ce walillahi aqibatul umur dukkanin makoman lamurra da duk abin da komai yake komawa gare ki ga Allah ne ba ga wani sa ba to dan haka kaga in za ka yi lalata kama ka yi ba inda za ka koma sai wajen wanda ya san kayi in za ka yi abin kirki yi za ka koma wanda ya san kayi lillahi ake wata umar to wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qawm nuuhin wa 'adun wa thamud wa qawm ibrahim wa qawm lut وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير an dawo kuma wani abu qur'ani kenan shi yasa ba a iya kosawa da qur'ani musamman ma in Allah ya sa ka fahimci yanda salon da tsarin da abin da yake cikin qur'anin na ma'anoni yanzu muna ta magana a nan a kan cewa ga yadda halin mumini yake wanda Allah ya tabbatar da shi a bayan ƙasa ga yadda Allah zai bashi nasara to kuma magana gaba ɗaya ta tashi yau mun doshi manzan Allah Allah ya doshi annabinsa zai lallashe shi saboda abin da yake haɗuwa da shi na annabi na wannan kuntace-kuntace da rashin jin daɗi da jefa masa maganganu da kuma ƙaryata saƙon da ya zo da shi sai Allah ya kalli manzan Allah ya ce in yi ka haba ya annabin Allah damuwa kake yi in yi kazzibuka in suka karyata ka in sun kasance masu karyata ka faƙar kuzziba rusulun min qablika an karyata manzanni kafin ka zo kuzzibat qablahum faƙar kazzabat qablahum qawluhu idan an karyata ka ya annabin Allah ai ba kai kadai aka fara karyatawa ba kai kai ne na ƙarshen annabawa waiwaya baya ka gani waye farkon annabi wanda Allah ya fara aikowa a bayan ƙasa manzo annabi nuhu Allah ce shi ma an kareta shi mutanensa sun kareta shi wa adun adawa sun kareta annabinsu wa samudun samudawa sun kareta annabinsu wa qawmu ibrahima annabi ibrahim mutanensa sun kareta shi wa qawmu lutin mutanen annabi lutu an kareta shi Allah na sai wa annabi lissafi yi haƙuri mana dubu wancan dubu wancan dubu wancan duk an ƙaryata su wa ashabu madiyana da mutanen madiyana sun ƙaryata annabi shu'aibu wa kuziba musa an aka canja kuma tsari da salo saboda balaga ta qur'ani bai ce mutanen annabi musa sun ƙaryata shi ba amma a can sha aka yi mutanen wani sun ƙaryata annabin su mutanen wani da aka zo ka annabi musa sai ce an ƙaryata annabi musa me yasa saboda shi annabi Musa jama'arsa ba su kare shi ba wanda suka kare shi mutanen Fir'auna ne banu Isra'ila an ne mutanen annabi Musa to ba su kare shi ba su sai mutanen Fir'auna kiddawa su suka kare shi sai ce wa ku ziba Musa sai aka canza usulubi to duk waɗannan an kare su waɗannan in ka kula a cikin waɗanda aka lissafa dinnan an lissafo ainihin ulul azmi min ar-rusul annabi Isa ne an ƙaryata annabi Musa, an ƙaryata annabi Ibrahim, an ƙaryata an ƙaryata annabi Lutu, an ƙaryata wani, an ƙaryata wani, dukkanin su manzanni na ne masu girma, an ƙaryata su, to kai kuma kai ne limamin su shugaban su. Sun haƙura da aka ƙaryata su, me yasa ba za ka daure ba kai ya Rasulullahi? Kau da wannan bakin cikin a ranka. Allah na lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce to kuma duk waɗannan al'ummar da suka ƙaryata waɗannan annabawan nasu na kyale su Allah ce ban kyale su ba amlaitu na dai dan saurara musu amlaitu lil kafirina na saurara waɗannan kafiran ba lokacin da suka ƙaryata sannan na kama su ba summa akhadtuhum sannan na danke su duk waɗannan da muka lissafa kowanne ba dan lokaci ba sai ka ji da ni aka danke shi kuma ta yaya da Allah ya yi masa dankar to amma Allah ya ce da biya da ke su da azaba kala kala sai Allah ya ce fa kaifa kana nakir ya annabin Allah waɗannan da suke cewa kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne waɗancan na da ke su da azabobi kaifa kana nakir yaya ka shaidi na da jan kunne na gare su yake a gano kamar Allah ya ce na ja musu kunne waɗannan ma na kan wallahi sai na ja musu kunne ba barin su zan ba waɗannan waɗanda suka dame ka dinnan da haka kamar Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa su ma akwai ranar da za su ji bane ba sun kare taka abin ya tafi ainihin ba za su kun ga anan Allah ya hada magana biyu ta lallashi dukkan su ta lallashi ne ta daya ya ce an yi wa wasu kafin kai kuma wanda suka aka yi musu nan ba su kai kafa girma a wajena kuma sun jure sun haƙura haka suka tafi kai ma haƙura mana ka ji lallaci ɗaya sannan na biyu yana cewa ba mun ina ji sun ce maka kaza sun ce maka kaza wallahi ban kyale su zan ba waɗancan ma ban kyale su ba nakan ma ba zan kyale su ba in na kama su zaka ga yaya ka shedi na suke yake gare su to فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي, فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد الله تيد يوا متانين القريو دمك هلكر كأي من قرية ديوا دق القريو ai alƙarya ake halakawa ko mutanen cikinta mutanen cikin alƙarya Allah ce mun halakar da su gaba ɗaya waɗannan wahiya zalimatun alhali waɗannan suna zalunta kansu da kafirci mun halaka su gaba ɗaya wa bi'irin mu'attalatin haka nan wahiya khawiyatu sai ga su suna rugurguje alƙaryun ala urushiha ala suqutiha akan rufinsu kamar yaya wato mun halaka su sai ga su khawiyatun alƙarin rufinsu ya faɗo kuma ginin sai ya zama ya faɗo wa rufin shine khawiyatun ala urushiha ginin ya faɗo rufin ya fara faɗowa sannan ginin ya zama shi kuma ya ruso wa rufin an gane sai ya ce wa birin mu'aqqalatin wa ka'ayyin min bi'rin mu'aqqalatin da yawa rijiyoyi waɗanda da can ana shayarwa a wurin aina kafire na waƙe-waƙe wurin shayarwa ne amma ta zama mu'abbala abin wofintawa ba kowa a gidinta saboda mun halaka waɗanda suke zuwa su sha ruwa wa ƙasirin mashidin da yawa zenannaki gini maɗaukaci ga shi nan a tsaye amma ba waɗanda suke cikin ginin to sai wasu suke cewa a'a to a nan gashi an ce da yawa alƙarya mun rusa rufin rufin ma ginin ya faɗo wa rufin kuma gashi an ce nan kuma ginin yana tsaye eh ai haka yake wani ginin ya fado wani kuma yana tsaye kenan alƙaryar wani ga gini nan har gini amma ba mutu ba waɗanda suke cikin ginin Allah ya rushe su ya kashe su wasu kuma a'a ba ginin ba mutanen gaba ɗaya wata alƙaryar haka aka yi musu to sai Allah ya ba su misali ya ce
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور yanzu kaga ayoyin nan wannan aya da muka ja ta baya wanda wannan tare take da ita cewa Allah ya halaka wani garin ya rusa wani garin ya rusa wasu benaye ya haka haka waɗannan abubuwan duka da sakamakon aikin da suka yi me suka yi waɗannan mutanen Allah ya yi musu haka kaga ya ce wahiya zalimatu alhalin su suka zalunci kansu da aka yi musu haka to da me suka zalunci kansu to wata al'ummar abinda ta zalunci kansa da ita kadai kin yin imani wata kuma wani laifin take yi aka hana ta take yi kamar mutanen annabi lutu wasu sha aka yi kasta soke raƙuma suka soke wasu abubuwa daban-daban ne to duk abin da Allah ya halakar da al'umma ɗin nan ɗaiɗaiku dukkaninsu gaba ɗaya duk mu muna yin su ya taru gaba ɗaya mu cikin wannan al'umma akwai wanda ba su imanin ga annabi Muhammadin ba har ma zagi suke yi akwai waɗanda luwaɗin suke yi akwai waɗanda kaza waɗansu kaza duk abin da ake yi gashi nan ga tsirara nan ana ta tafiya mata tsirara wayannan kaza ga riba nan ta zama kamar har ma wasu ma kokari suke su halaka ta ba ma maganar ana cinta an san laifi bane a'a ana neman ma a dawo da ita cikin layi abubuwa ga sunan laifi kala-kala abinda muke yi to dan Allah muna yin haka shine muke magana cewa kuma abubuwa na addini da nasara da menene Allah zai kalle mu ai da ba a halakar da mu ma saboda mun ci sa'a Allah ya yi alkawari ga annabi Muhammadu ba zai halakar da al'ummarsa irin halakar wanda yi wa mutanen baya ba to duk da ba wannan to ai lalle amma shi sa to duk abin da muke gani yanzu ai la'ada ce kenan dan wani an zarafe ka da wani wani da wani da masu kaza da masu kaza ai da tuni ma baka nan abinda muke yi ya cancanta a ce ba ma nan a doron ƙasa a yanzu Allah ya share mu kamar yadda yake ba labari a yanzu cewa ya share wasu to kaga mu san istighfari ya kokarin daina abin da ya kamata ne in ko ba ka ba kai mumini dauki hanya kamar yadda nake faɗa ne idan al'uwa ba ta yi ba kai dau hanya Allah yana kallo ka dau hanyar to zai kubutar da kai ko ruwan bala'i zai Allah sai sai tsare ka tunda kai kana kan daidai din a falam yasiru fil ardi sai Allah ya ce su kafiran maka waɗanda suka ki imani da kai ko suke ta wannan tabargaza ba su tafiya a bayan ƙasa bane ba ai sun yi tafiya a bayan ƙasa wannan suke fali ne inkari ai mutanen makka sun yi tafiya daga sham lokacin da suke zuwa daga makka zuwa sham wajen kasuwanci sun wuce ta garin annabi saluhu sun wuce ta garin annabi lutu suna ganin irin can gari ne suna hangen can gari ne amma yanzu ba kowa a garin ba sun gani ba ba sun san abin da mutan garin suka yi aka halakar da su ba wannan ba zai zama musu izina ba shi yasa Allah ya ce fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha ba su yi tafiya bane ba suka ga garuruwa na waɗanda aka halakar sai ya zama sun samu zukata da za su hankalta su yi tunani da ita su yi tunani da zuciyarsu akan waɗannan da aka halakar au adanu yasma'una biha ko kuma ya zama kunnuwa ya zama suna da kunnuwa in ba su gani ba su ji labari can da aka yi tun da ba ku gani a gaban ku aka yi ba ku nemi labarin me suka yi aka yi musu haka to kunnen su ya gaya musu abin da aka yi su ji su ji da kunnen su wannan ya sa su zama sun yi izina saboda labari da yawa shine yake sa mutum yi izina ba gani ba kamar yanzu da yawa musamman abubuwan da yake ta yawo ai da labari ne duk abubuwa da yawa ba gani akai ba amma za ka ji an yi kaza a can an yi kaza a can da ka kazo labaran karfe safe na safe sai ka yi can an yi kaza can an yi kaza can ya kaza to duk waɗannan labarai suka sa mutum ya izina na abin da zai kaso yanzu da ka kamo labarai ka ji an ce yau din nan yau a daidai titi kaza kaza ne yake faruwa sai ka bi titin to ai kaga ka kauce ko to kai izina kenan to yaya kai bawa na Allah da kaji Allah yana halakawa an saba masa ba za ka yi izina ba ka ji wannan labarin kuma Allah ya ce ba za su ji ba za su kauce su yi izina da abin da suka ji ba ko abin da suka gani da zukatansu ba Allah ya ce fa inna hala ta'mal absar lalle ainihin idanu ba shine kadai bai maka cewa ba walakin ta'amal qulubul lati tusdur sai dai ainihin zukata da suke cikin kirjina su ne makafi duk makaho na ido ba sunansa makaho hakikatan ba makaho na zuci shine makaho hakikatan waye makahon zuci shine wanda Allah bai haska masa ya ga daidai ba sai bata wannan ya makanta wanda bai ganin daidai sai bata wannan makaho ne a zuci Allah kiya kai wanda makanta zuci ita tafi illa akan makanta ta zahiri ita tafi illa makahon zuci makahon fili mai hasken zuci da makahon zuci mai hasken fili mai ganin fili to in an haɗu gaba ɗaya waɗannan guda biyun to ɗaya girbi wato bambancin su kamar sama da ƙasa ne wallahi wanda yake makahon fili amma mai hasken zuci shine sama shi ko mai ganin iri-iri da ido amma zuciyar makauniya mai duhu ce shine ƙasa to Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur na'am wa yasta'jilunaka bil 'adhabi wa lan yukhliqa Allahu wa'dahu وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله أكبر الله يقول ويستعجلونك بالعذاب wai suna ta neman gaggautowar azaba Allah ya ce idan ba ku imani ba akwai azaba da zai saukan muku annabi na ta wannan albishir din annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu idan ba ku azaba ba akwai idan ba ku imani ba akwai azaba kaza akwai azaba kaza to wata ran mace ce to fatina bi ma ta iduna in kunta min sadiqin azaba wai kake cewa za a yi to abinda kake mana tsoron yazo mu gani in dai kai ne gaskiya ne abin yazo wata rana su ce ma Allahumma in kana hadha huwa al-haqq din indika kai Allah in ma gaskiya ne wannan azabar da annabin yake cewa za a in dai gaskiya ne kai azabar taka gaskiya ne to ka zo mana da ita fa amdin alaina hijar ta mina sama'i ai mana ruwan dutsuna na bala'i au itina bi azabin alim ko kuma ma ba daga sama za a yi ruwan azabar ba daga ƙasa mu ga azabar Allah ya ce yasta'jilunaka bil azabi suna gaggauto suna neman gaggautowa kawai da azaba ina azaba take Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika walan yukhlifa Allahu ada ga ya musu Allah ba zai saba alƙawari ba azaba ba ka faɗa ba za mu bane ka faɗa za mu yi da ba su ganta ba to cewa ina take ina take ba zai sa mu fasa shirin mu akan yanda muka shirya mu yi ta ba ka san wani ya shirya sai gobe zai yi wani abu amma in an ɓata masa rai sai yayi yanzu to mutum kenan amma Allah ya shirya shi ba yanzu zai yi ba to cewa ayi ayi yanzu ba zai sa yayin yanzu ba a gane sai ranar yin tazo in ranar yin tazo shine sai inna yawman inda rabbika za a zo wata rana wadda ita wannan yinin a wajen ubangijinka ba irin yinin yau bane ba ka alfi sanatin min maka uku yini daya a wajen Allah na lahira kamar shekara dubu ne da irin kirga ku ta duniya to yini ɗaya da za ka yi a cikin azaba Allah kaga shekara dubu a lahira to irin wannan so so so so ba a da kuma Allah kyashin to kaga ai ba abu ne mai kyau ba gaggawar da suke yi ba abu ne wanda yake zai zama wato eh alheri ba gare su suna nan za su haɗu da ita to ko mu kwana Allah alhamdulillah
Amin.
Eh? to nasiha yawwa to amma